أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخنا مدمالمم da yan uwa almadarai wadda muke a ta wannan waje alaramomin mu waɗanda suka yi mana kira'a da yan ƙungiyoyi daban-daban masu yaban shugaba da ƙungiyar zakirai da ƙungiyar mu na agaji da jama'an da suke hada mana kayan wuta muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dai kamar yadda aka sani alhamis ne wanda ya dace da ishirin da shida ga watan rabi'ul awwal. hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya Nuwamba. Biyu daɗin rayuwa na biki Isa ɗan na Maryam shekaru dubu biyu da ashirin. Alhamdulillah mun sake dawa ne kan karatunmu na littafin Sahihul Buhari yau kuma mujalladi na uku ne a juzihi na biyar. a shafi na biyu a cikin littafi na sittin da hudu kitabul magazi a babi na farko kuma kan hadisi na dubu da dari tara da arba'in da tara. Muna tsoron Allah ba mu dacewa yadda za mu fara wannan littafi lafiya Allah ya samu kammala lafiya abubuwan da za mu yi kokure ciki tun ma mu yi ba muna roƙon Allah ya fi mana dan alƙawarin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ‘yan wa musulmai a imamul buhari a wannan ya fara da bismillah ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul magazi wannan littafi zai bayani akan ya koki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yaƙi a luka yana da ma'anarsa daban a shari'a kuma shi ma yana da ma'ana daban wannan shi ne littafi na 64 idan mutum yana da fatawar bari irin na zuwa da yake hannun sai je duba juzi na shida a shafi na ɗari uku da ishirin da shida juzi na bakwai juzi na bakwai a namun na zuwa a waɗanda kuma na zuwa ya bambanta sai a duba kitabul magazi din in ya ka samu kitabul magazi to za a samu wannan bayani muna roƙon waɗanda suke da fatawar bari wannan shafi da ya magana a kan magazi ɗin da Allah yi gozo sakin a ba ‘yan uwa zuwa amfani. A cikin can abin da yake cewa kitabul magazi ya ce almagazi jam'u magaza jam'i ne na magaza yau ana faɗa a babi na lugha a ce gaza ya gazu gazuwan kuma na cewa gaza ya gazu magaza kenan ashe magaza ya zamanto masdari kenan kamar yadda gazuwan yake masdari gaza ya gazu shi za muke roƙon malam musamman sarkin yaƙi a mana hoto sashen wannan shafi yan uwa su amfana da shi a babi na lugar wal aslu asalin kalma shine al-gazu wahidatu mafradin sa ba da ce gazuwatu yana zuwa da tayi ba tayi ne na tanisi ba tayi ne na muwaqqada sannan kuma wal mim mimi da yazo cikin karatun a ce magaza ko a ce magazi za'idatun za'ida ce ba da daga cikin kalma na asali tana daga cikin mazari na miri wadda ake ginawa a kai wannan haka wasu malamin suka tabi a kai amma ba babban malamin lugar nan al'imamu sa'alau shi kuma ya ce algazwatu almarratu walgazatu amalin sana wato abin da yake nuna an ce gazwatu shi ne yakin da ya kai a lokaci guda amma idan an yi amfani da gazatu to ana nufin yakin da aka yi shekara guda ka tara a larabci shi ake ce gazatu to kenan wannan babi nashi in an ce babi na magazi to ana nufin yakokin da annabi a wannan shekara da wanda ya wancan shekara da wanda ya wancan shekara a biyu su daki daki sai a jumlatin su ne abin da ake an fahimci wannan to asalin gasu a lokacin nan ce algasu ma'anansa algasu nufi annabi ya yi wato yaki ya yi nufi ma'ana a duka kenan amma a shari'a shine al'umma biyu su zo zuwa duk waɗannan su zo waɗannan su zo kowace tana ƙara aƙidarta in ma shasha ne na baki ko abin ya kai shasha na makami wannan kuma shi ake kira gaggawar shi za mu ce roƙo malam ya mana gobe tafin wannan shafin zai ya tsaro wa almajirai da shi don ku amfana Allah ba mu dacewa. Namun Buhari ya fara da babi babi na ɗaya ke babun gazawatul ushairati wannan babi zai magana akan yakin ushairat awul usairati ko kuma usairati ko a ce ushairatu da shimme ruwa ko ko a ce usairati da tsini shi yasa malamin sun yi sabani wanne ne sahihi a ciki sahihin dai kamar yadda za mu gani cikin karatu shi ne mai shi mai ruwa shi ma usairatu tasgiri ne na asu abinda yake mai tsanani to shi kuma a yaƙoƙin da aka samu tsanani babu kamar yakin tabuka to saboda haka al'usairatu a nan yakin tabuka shi yasa wasu malamai suke wa buhari uzuri saboda magazi ba ilimin sa ba ya haɗa hushairatu da husairatu ba sa haɗuwa ai husairatu ya kinta boka ne me zo ya haɗa shi da wannan hushairatu fadar da me ya haɗa shi wa ma tun ya kawo babu yin tirani sun masa hudiri wa kada ibnu ishaq ibnu ishaq ya yi magana wannan su ne masu magazi wanda idan suka yi magana a bangaren yaƙi ana sallama musu eh saboda ilimin su ne haka Musa bin Uqba shi ma idan yayi magana a bangaren mazazi ana sallama masa wato ma ya ya kan manzon Allah akwai sahabbai irin su Sayyidina Ali bin Abi Talib irin su Miqdad bin Aswad irin su Sa'ad bin Abi Waqqas sukan zaunar da 'ya'yan da suka yi gani ku karanta musu yakokin annabi daga wannan yaki sai wannan yaki daga wannan yaki sai wannan yaki da ne yana gaya wa dansa akwai dansa muhammad shi kuma muhammad yana da da isma'il saboda haka yake zama ya karanta da shi kuma ali bin abi talib yana karanta da hasan da husaini shi kuma husaini ya karanta da yayansa kamar zainul abidin wata rana ya zauna da shi ya karanta da shi ce to ka kula da abin da nake gaya maka nan domin yakokin nan da shi ne muka samu ɗaukaka don haka yake cewa kakana yana sanar da mu yakokin manzan Allah kamar yadda yake sanar da mu tsorori na Qur'ani yu'allimuna al-maghazi kama yu'allimuna suwar min al-Qur'an kamar yadda yake sanar da mu tsorori na Qur'ani to yadda su Ali bin Abi Talib suke karanta da ayansu magazi yana nuna girman abin da darajar abin wanda Allah ya buɗe basirarsa irin su Sa'ad bin Abi Waqqas irin su Barde Hamza irin su Zubair bin Awwam irin su Miqdad bin Aswad duk waɗannan suna ɗaukan magazin manzon Allah yana da muhimmanci yasa idan ana karanta tarihi na magazi na manzon Allah idan ka ji mai suka yana suka to a maka kuzuri rashin sani ya kawo haka sai ka ji mutane suna yin suka kai kuma an ce mutane ba ba ma wai waɗanda bayan ɗariƙa ba a tayin ɗariƙa domin da kunne na na taɓa jin wani mun taso wani karatu zai kai kamar shekara goma sha bakwai muna dawowa sai yake gaya wa su cewa da Allah ku tare shi ba ai ba wani masarafu rage ba wanda tarihi ma ba ba abin da yake karanta eh yana kuma babban mutum da ya san ina bayan shi ba zai bari wannan bayan ba ba bai sani ba to dai na wata hudu ne saboda kin yin wannan ilmomin shi bai san kuwa to tunda bai san kuwa yana da hudu ne saboda haka magazin manzon Allah waɗanda suka san da suke magana kai to shi Imam Buhari da ya buɗe babi sai ya fara cewa magazi na manzan Allah ya fara ne da garwatu wa shayratu da aka yi babi da farko babu al-awwal din nan za ga ce babu garwatu wa shayratu awwal al-kubra gadi to amma sai kawo taliki na Abu Isa yace duk da haka Abu Isa ga ya ce awwalu ma gazan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala abuwa'a summa buwaɗa summa ushairata farkon yaƙi wanda annabi ya fita da kansa shi yake kira gazuwa inda annabi ya fita da kansa shi gazuwa to farkon wanda ya ji abu istihab ya ce al'abuwa abuwa ne to bayan sa sai buwaɗu bayan buwaɗu sai ushairatu kaga shi buhari ya kawo ushaira a farko a ce ma kuma sai na uku to gashi ya kawo shi a taliki kuma wannan shi ne sahihin bayani a gurguje kuma kaɗaice taƙaita waɗannan yakoki da aka ce annabi ya fita in ka faro da abuwawu annabi ya fita abuwawu wasu suna kiran wannan yakin wajjanu da abuwawu da wajjanu garuruwa ne guda biyu gari ne wannan gari ne wannan gari sai tsakanin wannan garin zuwa wannan garin babu nisa mil shida ne a tsakani daga wannan zuwa wannan mil shida wasu suna kiran da annabi ya fara zuwa nan ya zarce wannan zai ce gazuwatu akuwa to wasu kuma suna ce a gazuwatu waddanu amma sai yaƙi ɗaya ne a lokaci ɗaya mutum annabi ya fita don haka aka yi tsakani wajen kirga ya koke wanda yana ɗaya daga sha abin da ke wahalarwa abin da wasu suke ƙaddarawa ya koke biyu kenan ga abuwa da farko sannan wajanu a halin wannan ya koke ne guda ɗaya wanda annabi ya fita ya yi shi yasa da farko ma an ce adadin gazuwa na manzon Allah nawa ne ya koke da annabi ya yi nawa ne shi Buhari ya tafi a kan goma sha tara saboda hadisin zai yi bima kan kamar yadda za mu karanta mu da amma malaman tarihi suka ce a a ba sha tara ba ne ya koyi manzala ishirin da bakwai wanda ya fita da kansa wanda ya tura aka ya kai kuma talatin da takwas to a wancan ishirin da bakwai din ma an samu sabani akwai malaman da suka ce ishirin da shida saboda suna lura da yakin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tafi na Hunayn da yakin Wadil Qura daga Hunayn annabi bai dawo ba ya zarce Wadil Qura ya yaki saboda ka suke sawa yaki da wasu wasu ka ce a gazwatu Hunayn daban Wadil Qura ma daban suka kirga daban-daban wato inda ka samu adadi ya hau abin da yake kawo bambanci kenan ina ka samu adadi ya yi ƙasa abin da yake kawo bambanci ne ke to amma da ana ayi hali annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya yi ya fuki daban-daban dan ɗaukaka wannan addini na musulunci shi yasa mu yanzu da muka zo addini yake hannun mu kar mai wasa domin sarabai kan su tabbatar da wannan addini sun sha wahala an je wurare daban-daban daban-daban an yi koki Allah ba mu dacewa to shi al'abuwa kamar yadda na faɗa da waddanu garuruwa ne guda biyu lokacin da maza Allah ya Isra'ila dawo Madina a shekara na farko wato ya yi wata goma sha biyu a larafi watanni goma sha biyu manzan Allah ya fita wannan yaƙi kuma a cikin watan safar wannan yaƙi na abuwawo an yi sha watan safar saboda haka waɗanda kuke da littattafai kamar Muhammadu Rasulullahi na Muhammadu Rila imamu gari ya yi muna mishi barka da zuwa kuma Allah ya ƙara lafiya da duk waɗanda suka zo muna karatu Allah ya riga ya san ku Allah ya sa ka musu alheri Allah biya bukatun mu Allah ta aljanna shine makoma wadanda suke da littattafai irin waɗannan ya su koma su duba labaran yaƙi na ciki su arrahikin makatun su wannan littafi muhammadu rila muhammadu rasulullahi kenan su nuru ya gino sun wasu na da shi siratu ibn al-kalbi suratu ibn hisham na abdul malik dan hisham ko a je a duba za a samu bayanai da aka kawo kuma daga nan ne za ka gane ma ka samu turfin fahimtar hadisin annabi muhammadu musamman a fadi na magazi wannan shi al'abuwan mazala ya fi watan safar kuma abin mamakin allah ya fita da sojojin sittin a cikin sojojin sittin nan annabi ya hana dan madina ya bi shi sai dai dan maka dukkan muhajiru ne ba lansa kai kafin su ainihin wato lansaru su fara fita yaki da manzan Allah sannan aka yi badar rukura ba amma duwayen nan sariya su ya kojin da annabi ya yi babu wani lansar sai dai muhajiru sittin annabi ya fito da su a wannan nutsuwa amma arrahikin maktum ya ce saba'in wannan magana na shi na da rauni domin na bi tarihu ya kone bisham na bi albidayat wa nihaya na ainihin ibn kasiri da sauran littattafan tarihi duk dai sittin sittin nan wanda muhammad rila ya kawo nan shi ne su jira mabu to ala ayi halin babu yi kirani manzon Allah ya fito da mutane sittin me yasa annabi ya fito saboda labari ne ya same shi ya rasu da layi ga kafirai sun ci kayan ɗaura daga makarka dawo madina kuma mutanen madina sun karbi ka ka fara yin karbi saboda ka za su yi kayya su su yaƙe ka su tumbike ka saboda haka annabi ya ce to kan zo su tumbike ni ni barin jin sami wannan shine dalilin farko da malamin tarihi suka ambata dalili na biyu ba wannan ba annabi ne ce wa sahabansa kun ga mun bar gidajenmu a makka mun bar dukiyoyinmu mun bar komi da komi namu a makka ga wani ayarin fata ke na shawa sun tafi fatauci mu je mu tare su mu kwace dukiyanku don mu gina musulunci a maimakon dukiyoyinmu da suke makka ai su ma sun rike namu mu ma mu rike nasu ji maulana rasulullahi wannan shine dalili kuma shi ne abinda Muhammadu Rida ma ya ambata. To zo a matsayin dalili na uku, akwai wata ƙabila Banu Muradu, su ma sun wani ɗan shigo ko cewa da su wasu yaƙi annabi. Annabi saboda aka sai ya fita don ya yaƙi. To amma dai abinda mai Muhammadu Rida ya faɗa, wannan dalili na biyu nan shi ne ƙarfi. A ji a tara ayarin fataki a kwato dukiya. Kuma fortunately enough, ga shi mazala da zabai sun yi tarafi wancan sai Allah ya ba su ganima banulin rasu to shi ne sai aka haɗu to da aka haɗu su fuska annabi na zuwa ba kuma sai musu mafaja ba yadda suka yi ba wannan mun ne gaskiya ba za mu yaki da kai ba lantarki su yaki don mu shirya ba kuma ga su ba su ba su da yawa to tun da ba za ku yaki da ni ba mai kuke ko mu yi yarjejeniya mu rubuta takarda na zaman lafiya wayan shugabanku suka ce makashi bin amri al-lumari ya ka kira shi shi makashi bin amri to nan ma mai wannan littafi a rahikil maktum da ya zo zai ce an kira amru bin makashi za bai shi muhammad rila ya ce shugabanku shine makashi bin amru al-lumari shi kuma a rahikil maktum ya ce a'a amru bin mafshiyu wannan yayi takdimi wannan yayi takdimi amru bin mafshiyu mafshiyu bin amri wanda naga wannan maganganu na su biyo sai na koma wajen babban malamin nan Abdul Malik dan Hisham wala bi kira sira ta ibn Hisham sai na godo na shi ne ta shi me yace yace a maganar Muhammadu radiyallahu anhu mafshiyu bin amri sai na koma al-bidayah wa nihaya na ibn Kathir shi ma yake magana Muhammadu Rajanna makshiyu bin amrin nan shi ne sai na koma al-muntabin na ibnu halikana shi ma sai yace maganar Muhammadu Rajanna ko kuma kun sa mun mamaki Arabic al-Maktum shi ne wata aka ba shi farashi a duniya aka ce ya zo na ɗaya a tarihin annabi to amma ga fakka wanda yake a wuraren tarihi abin da ya kawo haka kuma wanda suka shirya wannan talafawa ne kuma shi ma talafi ne dan uwan za ka zawa shi kyauta dan haka da yake matunan mai da hankali da shi yana maganganu amma akwai wuraren da mai tasa dan san ba talafe ne ya rubuta wannan littafi Muhammadu Railan nan Muhammadu Rasulullahi nan wannan littafi a tarihin annabi na da shi kadai in wani ya dogara da shi ya wadatar da shi saboda haka mazala sai aka rubuta takarda na yarjejeniya inda su zan ce ba za su yaƙi da annabi ba to takarda na yarjejeniya don zaman lafiya ba za ku yaƙe ni ba ni ma ba zan yaƙe ku ba ba za ku taimaki wasu a kaina ba ni ma ba zan taimaki wasu a kanku ba idan wani damuwa ya same ku kuna buƙatar gudumawa na kuɗi ne na sojojin yaƙi za mu taimake ku idan mu ma abin ya same mu kuna buƙatar gudumawa na kuɗi ko na sojojin yaƙi ko ma ku taimake mu suka yarda aka rubuta wannan takarda maulana rasulullah ya tsari annabi wannan fitowar da zai yi tsokar yana hannun bakkarsa shine fadi hamza shi ne maza da ba shi duka wanda duka farashi fal da zai bar madina kuma ya kira sa'adu bin ubada da yake ka zauna a madina wannan shi ne abin da ya gudana da kabiran banu lumrata to ina labarin ayarin fatake su kuma sun tsere annabi bai riske su ba saboda haka ba yaki ba ko kiya shi ma ba kashi ba a wannan fita na yaki na abuwa a kowace ko abuwa a kowace wasu na ce yakin abuwa wasu na ce wadda wannan shi ne abin da ya faru a wannan yaki ne wannan kuma ya faru cikin watan safar annabi na da shekara ɗaya a madina bayan ya dawo daga makka to a cikin safar to ba rabiul awwal za ta biyo irin wannan watan da muke ciki a wani kamar wannan a cikin watan rabiul awwal kuma kun ga wata ɗaya tsakani safar rabiul awwal a dai wannan shekaran ne malaman tarihi musamman Muhammadu Rila ya kawo tarihi na Muhammadiyya ya kawo tarihi na Bodu. Ya ce waccan ya faru a cikin watan Yuni ne haka yake cewa Yuni ne shi ne Jun inda ka ganin guda shi ne Yan a nan Jun kenan inda ka ga Lami ya yi na bin Julai Yuni ne Yuni ne haka yake jerawa 623 a shekara na ɗari shida da ishirin da uku zuwa wannan shekara a shekar godiya na wa maulana shaida rukunan bauchi jinjira na roƙon Allah ƙara musu lafiya shi kadai ne malami na tarihin musulunci idan yana magana kan magazin manzon Allah zai kai mamaki kamar da shi aka yi komai wayannan ranakun biyu ya haddace da kayan ke kawowa baya duba duk gaba ɗin da kayan ke kawowa Allah ƙara masa yarda da kuma ƙara mishi lafiya dan albaran Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. To da wata ya kewayo sai manzo Allah ya saki da shi ne a cikin wata na Rabiul Awwal. Shi ne yanzu kuma cikin July 623 shekara ɗari shida da ishirin da uku. Idan mu kuma ta wajen jabin da muka tsare jiya ya ce tsakanin manzon Allah da Isa dan na Maryam shekaru ɗari shida. man da uku domin ga shekaru ashirin da uku kuma sun ƙaruwa kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita wannan shine matsala na biyu idan kuka duba abin da ya rubuta gaban nabi sallallahu alaihi wasallam al abwa abwa kuma sai ku ƙara akwai wattan to sai kuma buwatu to yanzu mun kan buwatu to buwatu shi ba gari bane abwa gari ne waddanu gari ne amma buwatu da rilwa ba gari ba ne sunan duwatsu ne wani dutse ne da ake cire shi buwatu da wani dutse da ake cire shi rilwa dutse ne a nan ya tashi ne sama daga nesa kana hango shi to kuma sai ya shimfiɗu a ƙasa ya tafi ya tafi ya tafi ya ce da nisa can ma da ya sai tashi dutse ne ƙwaya ɗaya amma a nan ya tashi ya shimfiɗu ya tafi sai ya sake tashi to na nan na farko din shi ake kira kuwa wancan na biyu shi ne ruwa su kuma wasu ƙabila ne ƙabilan banu su haimatu su ne suke karkashin dutsen shine maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya samu labarin ayarin fataki fataken nan da suka da fatauci a ƙarƙashin jagoranci hukumar ya fi bino halitti al-jumai rakuma kurun da aka fita da zuwa wannan fatauci rakuma dubu biyu da ɗari biyar rakuma kurun wanda za a wasu lafin kaya su zo da shi rakuma dubu biyu da ɗari biyar a ƙarƙashin jagorancin shi wannan bawan Allah to shi ne maza Allah ya samu labari sai ga wa sabansa to ku zo mu tafi ko wala Allah Allah zai ba mu nasara mu ne wato waɗannan ababa to maza Allah yana zuwa ya zo wannan waje da ake kira buwa sai labarin gari ya sami cewa tsuntsi dama da zai baro Madina kamar kullum tutansa yanzu tuta da ya nada sai ba sa'ad bin abi waqas ita ma fara tuta sannan ya zaɓi sa'ad bin mu'azu ya zauna a madina wancan sa'ad bin ubada na yanzu sa'ad bin mu'az wanda yake gida tuta nan shi ne sa'ad bin abi waqas shi kuma ne gida tuta can barde hamza haka annabi yake yin wannan tabayi kuma duka waɗanda suka bi tamfa muhajiru da ne balanta iska mara annabi ya fito da mutane ɗari biyu tsakanin wancan mutane sittin amma yanzu ga shi ya fito da mutane ɗari biyu to da ya zo kamar da muke faɗi ya yi sabuwa da sai labari ya same shi mutanen sun ke to ba yadda kuma annabi zai yi sai dai a juyo to shi ne sai aka juyo gida wannan shi ne fita na biyu kasuwa na manzana na biyu kenan to akwai na uku wanda shi wannan bai kawo ba sauran malaman tarihi ma wani kawo ba ya kawo kuma su madawwala na ga mai harbage ilmakatu ya yi kokari shi ne yakin sabuwan sabuwan amma mai sin kai sin ba mai sodi ba to sabuwan sunan wani waje ne kusa da fata to kamar kullum dai mama Allah samu labari mutanen sun yi taruwa cewa za su yake shi kuma ga ayarin fatake maza Allah sai sake je fita ya nufi wannan wurin don me ya je ya ga me zai faru nan ma maza Allah sai mutane sama da ɗari biyu alaihi salatu wa salam abin mamakin Allah manzon Allah yana yi zuwa wajen sai bai samu kowa ba a wallahu alam wadda suka yi ya aka yi wallahu ala wannan shine malaman tarihi suke ce sanadin da ya kawo magana da za a yi na jirgin kusurati wannan mushiratu ne nan na gaba wanda imamu buhari ya kawo kaga shi ne na hukuma amma shi buhari yana kawo tababi na daya amma malaman magazi su riga sun yi wafin tambayi ala ayi halin Allah ba mu albarkacin su albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun laka da wannan bakara guda kun gane akwai wasu mawadi kuma tushera kuma da masu kuma yana fa'idantar da tartibi tushera to kuma shi kuma malaman tarihi sun ce tana da alaka da wancan maganan da aka kawo na baya na asfa wato a garin madinatul munawwara dabbobinsu da suke kiwo sai kurtu bin jabiru alkijini ya ɗigo wasu yan fashi dan lokacin bai musulunta ba ya ce ku zo mu je mu yi fashin dabbobin sahabban manzan Allah din da na manzan Allah amma kan da ya tsoro NCIE a leƙa masa ga da yake faruwa to ga su sun zo suka koma suka ba shi labarin shi ne ya ɗigo mutane mutanen madina ba sani ba wannan mutum ya zo bai na kai da suke kiwo ɗan turamin aka gudu aka kashe wanda suka gudu suka gudu sai kora dabbobin maza Allah yana madina sai ga gaina kai wasu wanda suka tsira sun shigo gari da gudu ya rasu lallahi gudumawa ga wani jarumi daga baya ake gane kurdu ne ɗan jajin ya zo da ainihin wasu wawaye sun kora dabbobi sun tafi da shi shi manzo Allah yake ce in ban ce ba je ku ba Allah zai tafi wannan ba wai za a tura ba da kai na zan fita shi ne manzon Allah ya nan da ni na fara kujen yaki aka fito aka bi to ka ga kaddaran ubangiji ba sane shi ba ya gudu da dabbobi eh ina da Allah ta sa ya gudu da dabbobi amma daga baya baya musulunta ya kyautata musuluncinsa amma wannan dai karo na farko Allah ya sa ya tsira to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wata ta je wayo rabira wa shi wannan jima ta hula shi da aka fita ku shaiba na'am dan aje a taro ayarin fatake ayarin fatake dan a taro ayarin fatake to dan a taro ayarin fataki maulana rasulullahi ya kuma kujan yaki dan aje a taimakawa waɗannan bayan Allah da aka kwashe musu da gobe kamar da maza Allah ta bi Allah sun shirya bai haɗu da jabiru ba jabiru ya gudu kuma da ya kursu kenan kursu dan jabiru to da ya samu labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da inda ya niya sai tsaya sai ƙara wuta sai gaba wato ya gudu eh to shi ne wani ya rasu da mutumin nan ba ya ma fita daga yankin kasan nan ya ce to jama'a sai a hankura da yana yankin kasan nan duk inda yake sai mu zakulo amma tun da ya fita ya ma ya ma farkar nan to ayi hankuri a duniya nan to a sabu rasulullahi ba za su saba wa manzon Allah ba to shi ne sai suka hankura da shekara ta kiro shi wanda jima'a ta kula shi ne manzon Allah ya duka wannan yunduna na yaƙi kushairar na'am
wanda ake magana. Ayari ne na fataje wanda suka je fatauci, kuma mutanen maka tun da suke ba su taba haɗa kuɗi yunkuru a sabbin masu fatauci kamar wannan ba. Domin an tabbatar da dinare wajen dubu ɗari biyar da wani abu wanda suka zuwa a kan wannan. Rakuma kuma ya fi dubu shida wanda aka fi da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi a fito a dabi don a kare su jesu kushewar to sun ga sha fito sun kuma mutanen masa da suka samu labari ko suka yi hayan mallan mutumin amri al'umari mu je gaya wa mutanen maka cewa ga manzo Allah ya zo zai tare musu dukiyar wannan shi ne dalilin yakin badar to shaida tana da alaka da badar ba za ta raba su ba shi annabi ya fito don mushin rakuri amma Allah sai ya yi sai dai ya haɗu da rundunar yaƙi shi ne wa iza yi kuma lahu fihi da ɗayi fatai ko ɗayi fatai ko ayarin fatake waɗanda suka ɗauka dauci ko kuma a wannan sojoji da suka fito yaƙi ko su ne na faro kenan ko iro ko na biyar saboda haka manzon Allah wayancan sun tsere su shaira wanda annabi ya same su su ne wannan rundunar yaƙi sun kuma mutanen mata wanda suka tsira da dukiyarsu sai suka turo jama'a su karfin yaƙi dukiyarku ne ya tsira a guda ne ce sam sai mun je gwadarin mun kara don muhammadu da jama'a da mu tsoron mu sharki a ai mana rawa a yi kaza a yi kaza to shi ne aka turo shi in kuka yi haka ba kun yi zalunci zalunci kuma ƙarshen ba kyau suka ce lafuta to shi ne abin da ya gudana ya gudana Ushera ta tsira wannan runduna ayar da kuka fito na yaƙi daga maka kuma Allah shirya za su gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ita kinsan bada kinsa ce mai zaman kanta wanda in abin abin da tarihi ne kullum ana karantawa irin awa ɗaya da rabin na zuwa awa biyu sai a yi sati. To shi ne Imam Buhari zai ɗauke mu a wannan duniya zai nauka da mu ya ta karanto mana tarihi ɗaya bayan ɗaya. lamarin da bin abin daki daki daki daki daki saboda haka za mu fara da wannan hadisi na farko akwai lokaci ko mu fara da wannan hadisi na farko Imam Buhari ya ce haddathana ko haddathani me na ku yace haddathani dukan ku dukan ku haddathani a ya haddathana eh ni ma ko wannan nuku a hannuna sai na ɗauko wani na ba don na da masani na buhari daban-daban da ban guda uku na ke wannan nuna wannan na zuwa zai koma sai na koma kuma cikin fatawar bari idan ma na yi duba cikin fatawar bari sai zai ga haddasa ne eh haddasa na na biyun shi ne mai haddasa ne wannan daidai ne amma wannan na farkon haddasa na ne حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأيهم كان الأول قال الأسيرة أو الأشير فذكرت لقتادة فقال الأشير wannan hadisin buhari ya same su wajen malaminsa shi ne abdullahi dan muhammad babban malami ne na hadisi wanda aka ya zamaninsa masu mamaki yana da waya sahihul buhari da muslimu da nasa'i amma sauran malaman shi ya wuce ba su da hadisinsa duk cikin littattafan ba za ta samu hadisinsa sai dai wa'annan littattafai uku da aka ambata limami ne hafizi ne wanda yake babban malami a zamaninsa ana mishi kunya da abu abdullahi shi ma mutumin basara ne allah ya samu dace kuma ya bamu albarkacinsa ko kuma malamai da yawa sun ce zika ne kamar imamu ahmad bin hanbal sai dai sun ce lai sabili muhammadi bai da yawan hadisi hadisan da yan tsiraru ne amma yan tsirarun ya yi kokarin kiyaye kayan sa eh mutum ga kirin sa yana kiyaye kwarai to amma dika ne a wajen Muhammad bin Hanbal ya ibn Mayyun ma yace dika ne Imam An-Nasa'i yace laysa bihi ba'd shi kiran ya dai hayi eh ba ku yi akan ta Allah ba mu albarka dukku albarka Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Ahmadu dan Ibrahim Dawraki yace a basara lokacin da yake halin rayuwa ba yi wani malami mai falala kamar sa ba e wato duniya ta shimbi masa almajirai suna zuwa masa da dukiya kuɗi da yawa wani za ka samu malami ne amma akwai karancin samu to shi ko wannan birnin gidansa jami'a ne ya karɓar albarkacinsa e to shi kuma daga malaminsa malaminsa shine wahabu dan jariru dan hazimu shi ma babban malami ne da aka ya zamanin sa to kaga shi kuma yana da ruwaya cikin sahabu binti gaba daya shi wannan malamin na biyu shine wahabu dan jariru Allah ba mu albarkacin sa kuma sadu mai kyawun gaskiya a zamanin sa na masa alkunya Abu Abbas ya samu wannan lakabi na Abu Abbas saboda yanda jama'a suke taruwa a gidansa kuma shi baya damuwa da abin da suke yi shi kullum yana ciyar da su kamar in ko kama da mun wannan sawo sarki hidima ko kamar haka shi ma wannan yake ciyar da al'umma baya damuwa da su eh ya abi mai ne yace tsika ne kuma sauran malamai ma sun aminta da shi to shi kuma daga malamin sa shugaba bin hajjaju mashahuri ne daga abi ishaq subaini ko abi ishaq shaybani yace shi abu ishaq yace kuntu ila jambi zaid bin arqama ina daga shi wanda Allah mun baiwa muka yi dalinta a gaban malamin mu sahabin annabin nan shine zaid dan arqam zaid dan arqam yana daga cikin kananan sahabai a zamanin manzon Allah domin ran da za a tafi Uhud an bi ta bayan gari annabin zai tsaya ya ce kowa mutane su rinka zuwa ɗaya bayan ɗaya za zuwa suna wucewa wannan ya wuce wannan ya wuce in ka za ka wuce kai zai ce da wani to zai mu dan harkan yana ɗaya daga cikin wanda annabi Musa ya zo zai wuce zai ce haka ya daga can sai ga Abdullahi dan Umara ya ce kai ma ya daga nan can sai ga Barra'u dan Azim shi ma ya ce tsaya daga nan haka haka annabi ya ringa tace su su ko samu bin Zaidin hibra kullahi wa hibra kullahi ya ce gaba ɗayan ku goma gida kun yi ƙanƙanta shekaru da ya ƙanƙanta. Saboda haka shi na yi yana da yana ɗaya daga cikin da aka koma da tura ranar kolo saboda ƙanƙanta shekarunsa an ce ya yi kuka kuka ba na wasa ba. Wallah ba da. Ko man zana sai mu kisa jama'a dole mu ji tsoron tsoron manzon Allah. Mu kuma girmama shi. da ya ga yaron ya yi wanke kuka sai ce ina jin tsoro wannan yaro kada in ya girma ya samu ciwon giro kuma ka haka bayan da ya girma ya kusan mara zuwa annabi ya kusan koma ga Allah domin annabi bai wuce sauran watanni ya koma ga Allah ba sai ciwon gidan ya biyo masa da ciwon gidan ya biyo masa aka ba ga wa rasulullahi to jama'a kun san annabi lamarin sa wajen Allah ba dama ya yi mu'jiza a wurare daban-daban akwai wanda ciwon gidan ya dame shi annabi ya kage ya tofa masa Ali bin Abi Talib ido ya warke kai akwai wanda idon ma ya fito gururun idon kamar ƙadda da su annabi ya zuwa ta warke duk kun tuna to bare wannan zai gagara annabi da annabi ya ce zan jin gaishe shi ta haɓai sai aka yi wa annabi zai je mu mujiza shi ma annabi ba haka ya ce ba cewa idan ce mu gaishe shi kuma aka ce annabi zai yi mu mujiza to ya ka tafi tare guda ana jira kan mujizan da annabi zai yi to dai zo ya gaishe shi annabi ya san mutane ga abin da ya kawo su sai bar wannan don ya sai ta zuwa kan hanya akan yaro ne lillahi billahi sai cewa zai tafi masu kai yaro ta ce nawa Allah na son tambaye ka wannan ciwon idon naka da Allah zai kyale ka da ciwon har ajali ya sauka maka ka mutu ka koma ga Allah ya za ka yi ya ce ya rasu da lasan ya daga kaddara don Allah shi yake. Ya ce haka za ka yi? Ya ce to in kuwa kai haka Allah zai gafarta maka zunubanka za ka haɗu da Allah alaika alaika zambun babu zunubi a kanka ko da baya ɗaya. Wani hadisin Imam Muhammad ya kawo shi a cikin masnadu Allah kare shi a gare shi. da siyarwa alamin wala ya kawo sunana bi dauda a cikin sanin nasa ya kawo cewa dan adam yana iya kai wani matsayi na shiga wani karatu wanda zai zama bai da zuri ko baya daya kan ko baya daya ga nabi ya faɗa a wani hali ne wannan shine halin da Allah ya jarrabe ka da shi Allah tura maka ciwon kai sai hankuri ciwon ciki ciwon haƙuri ciwon ido ciwon ƙafa kai kowane irin ciwo da ka sani in dai har ka yi hankuri ka yi juriya ka yarda daga Allah ne to albarkan wannan hankurin naka dukkan zunuban ka an gafar damar saboda wannan hadisi da zai gidu da rakam wanda imam Muhammad ya kawo shi masnad kuma da bi dauda ma ya tabbatar da shi saboda haka jama'a muna amfani da wannan dama mai kira a gare mu mu yi hankuri da larura da Allah ɗora mu duk ciwo da kariski kanka a cike ka yarda daga Allah ne to albarkan haka Allah zai gafarta maka zunubanka ashe kun ga ɗora ciwon ma wani alheri ne ko wani fuska amma ba mu sani ba ga wannan sahabin abin ya same shi maza Allah ya ji ya gaishe shi ga kuma abin da ya faɗa uba maza Allah ya bar wajen sai ɗan kwana kaɗa annabi zai rasu ɗan watanni tsakani. A ido ba lafiya ba annabi ya rasu sai kurba sai kuka sai kuka shi wuri domin da sabobin ido ya kwaɗi sai makanci. Shi bai ji zan masu ai ya makanci. To daga baya ya je masallaci annabi yana dawa ranar ajiyarwa. yana dawowa sai tsawon bai dan wani zamiya ya goce da ya goce ya tashi da ƙyar ya tafi gida sai matarsa uwar kunai ta yana da wata hanya wanda ta ce da ke kunai ta ta ce mai gida wani ya raba ma bare dan makamu wasu suna addu'a da albarka na ba su gan shi ba sun wanke bare kai ba kai kake ba da tarihin wannan masakon da ya goyi addu'a Allah ya yawar masa da yawan da aka saba wannan ba kai ba za ka yi addu'a ba ya ce wallahi ki fi ni ga kawo mun buta kawo mun buta ka buta sai fasta ma albara ya kira ku ne ka ce zo zo ki kai ni masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai shi masallacin rasulullah ya ce sallah sai ce jani kai ni rauna ya rasulullahi ba wani dogon cewa ne zai yi ba kai wannan idon shi nake zuwa wani dogon cewa shi ke ma ai bai dawo gida ba kuwa zai ga shi da gidan da kan gara ba wannan shi ne zai yi dan adam samu ka kai fatan bai lama samu ko da sarrafa lauka eh ai da ma mun shigo tarihin kenan zan turo mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ma barka manzon Allah jama'a gidan dubawa da wannan gidan na sarkin taro da gidan madakin taro gaba ɗaya buƙatan ku Allah biya mu iyayen ku da suka rasu Allah diga mu Allah ba farka mu Allah nawara mu Allah shi tarawara ku kuma Allah sanya albarka a rayuwar mu wani lokacin suna gode Allah dan albarka manzo wanda shi kanshi sarkin taro da jama'an gidan da mata kin taro wancan gidan kenan da jama'an gidan su muna musu albarka Allah kuma ya biya bukatun Allah ba mu albarkacin na bar mu rana rasulullah kuma da suka gona suna da bukata Allah biya wa kowa bukatar da albarka da Muhammadu liman muna godiya da na'ibi da na'ibin na'ibin na'ibi kuma Allah ya mu da shi lafiya malam kawun gode kwarai da wannan hidima da ake yi a malamin marwar Allah kara mishi lafiya ko ma salo Allah kara mishi lafiya malam Abdul Salam ya Allah kara mishi lafiya ko kamar salatu ma Allah ba su lafiya malam Juma ne ba lafiya ko ga tunka Juma Isa Allah ya ko ga tunka ya kara masa lafiya da manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi martaba sahibi da kaladima da madaji da tabita da dukkan masu mulki muna muku addu'a wanda kuma suka samu rasuwa a ɗan wannan tsakani gaba ɗaya kamar malamin malamin layi wanda muka yi hukun da yau da halimar kusadiya ita ma wanda yau kwanan ba guda duk dai Allah ya gamsu Allah ya gabar da mu jama'a albarkar haɗuwar ma nan Allah biya kowa bukatar da albarka da Muhammad bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim قال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق لم تخرج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وجل الى دين انزل الله الينا الكدر وما ادراك ما ليله الكدر ليله الكدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح بها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى على ذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق وناديا يا أبا الأنبياء تبني يا وليد شكرا Thank you.